الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da saduwa a yau wannan yammaci na alhamis wanda ya dace da hudu ga watan uku rabiul awwal a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da uku bayan hijira wanda kuma shine yammaci na sha shida ga watan biyar shekara ta dubu biyu da biyu miladiyya wannan kuma shine darasi na uku a cikin darasinmu da ya shafi harshen larabci wato darasin madda ta nahau da kuma madda ta adab jiya idan ba manta ba abinda muka yi magana a kai anwa'ul kalam ko a kasamul kalam wa qulna innal kalimat fil lughati al arabiyya tatanawwa'u ila thalathati anwa' النوع الأول الحرف والنوع الثاني الاسم والنوع الثالث الفعل ثم قلنا ان الفعل في حد ذاته ينقسم الى فعل ماض وفعل مضارع وفعل امر وسبق الكلام حول ذلك كله بشيء من التفصيل في مسائل الامر yau kuma za mu tashi farkon alamatul ism alamatul ism wato alamomi waɗanda da su ne ake gane ismi waɗanda lura da ɗaya daga cikinsu ne ko da baka san ma'anar kalma ba zai baka hasken ka gane cewa wannan kalma ismi wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske domin in ya zanto ba ka iya nasabta kalma zuwa ga danginta ka ce mata fi'ili ko ka ce mata ismi ko ka ce mata harafi har sai in ka san ma'anarta ba gaskiya da sauranka kamata ya da kaga kalma ka iya gane cewa fi'ili ne ko ismi ne ko harafi ne ta hanyar yin izina da alama da aka sanya wa kowane ɗaya daga ciki wanda ake gane ina fatan kun fahimta to mai mai littafin yake
قال المؤلف رحمه الله علامات قال فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الالف واللام وحروف الخفض وهي من والى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء واقول للاسم علامات يتميز عن اخويه الفعل والحرف بوجود واحدة منها أو قبولها وقد ذكر المؤلف رحمه الله هذه العلامات أربع علامات وهي الخفض والتنوين ودخول الألف واللام ودخول حرف من حروف الخفض أما الخفض فهو في اللغة ضد الارتفاع وفي اصطلاح النهاد عبارة عن الكثرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها وذلك مثل كثرة الراء من بكر وعمر وفي نحو قولك مررت ببكر وقول وقول هذا كتاب عمرو فبكر وعمر اثمان بوجود الكثرة في آخر كل كل واحد منهما.
يا إسلام. ما ليس فالاسم يعرف بالخفض shi suna idan aka ce kalma ismi ce ana gane ta ne bil khafdi da abin da ake kira al khafdu waɗansu malaman nawa sukan ce al jarru waɗansu ce al khafdu dukkan su ma'anar su daya al khafdu da al jarru ma'ana ɗaya illa iyaka malaman nahawun basra su ne suke cewa aljar malaman nahawun kufa su suke cewa alkhaf fa فالاسم يعرف بالخفض akan gane suna idan an samu alkhafd ma'anar menene alkhafd za ta nan gaba wa tanwin alama ta biyu kenan akan gane suna ta hanyar tanwini alama ta uku wa dukhulil alif wal lam da kuma shigar alafi alif da lam idan al ta shiga cikin kalma wannan alama ce da ke ba da cewa wannan kalmar suna ce wa hurufil khafdi ai wa dukhuli hurufil khafdi kenan da kuma shigar daya daga cikin haruffa na al-khafd ko harufal jar ko kace huruful khafd ko kace huruful jarri duk da ma'ana ɗaya wa hiya su waɗannan haruffan da ake kira huruful khafd sune min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam yayin da kowane ɗaya daga cikin wannan kalmomi ko haruffa da muka kirga ya shiga cikin kalma wannan ya nuna maka kalmar nan suna ce kamar ka ce min albayi min almadrasa min almasjid wannan ya nuna maka da albayi da almadrasa da almasjid kulluha asma إذ لو لم تكن أسماء لما ساغ an ta da kula hamid domin ba dan sunaye bane ba da ba za a yi minta shiga cikin haka kuma ila ilal bayi ilal manzil ilal madrasa ilal masjid ilal suq فهذا دليل على أن السوق والمدرسة والبيت والمنزل كلها أسماء لماذا؟ لدخول إلى عليها هكا كما عن هكا على هكا في هكا رب haka alba haka alkaf haka allam dukkanin su waɗannan huruful khafd ne yayin da ɗaya daga cikin su ya shiga cikin kalma hada dalilu ala anna hadhihi alkalimata ismun kun gane ko sai kuma yace wa huruful qasam haka kuma haruffa na rantsuwa huruful qasami haruffa na rantsuwa wato abin da yake so ya ce yu'rafu bil khaffi wat tanwini wa dukhul al alif wal lam wa huruf al khafd haka kuma huruf al qasam haka harufan rantsuwa idan sun shiga cikin kalma wannan ya nuna wannan kalma suna ce wahiya su harufan rantsuwa sun su ne al waw wal ba wat ta al waw kace wallahi والتين والزيتون والشمس وضحاها والقمر kaga wawun ta shiga cikin waɗannan kalmomi kuma wawun ce ta rantsuwa wanda dalili ne bisa ga cewa waɗannan kalmomi dukkanin su asma ne ha kuma ba kamar ka ce billahi an gane ko ha kuma ta kamar ka ce tallahi laqad arsalna ila ummin min qablik to duka waɗannan dalili ne bisa ga cewa kalmomin nan wato sunaye ne domin ba don kasance wasu sunaye ba da babu yadda za a yi hurufin kafin su shiga cikin wannan abin da shi mai littafin ya faɗa kenan al-imam al-ajrumi amma sharhi wanda mai sharhi zai yi wato shine Sheikh Muhyiddin Abdulhamid shine ce wa aqulu wajen sharhi kenan ina mai cewa lil ismi alamatun يتميز عن أخويه الفعل والحرف بوجود واحدة منها للإثم علامات يتميز عن أخويه الفعل والحرف بوجود واحدة منها أو قبولها وتوتونا هنا da alamomi wanda da su ne ya sha bamban daga sauran 'yan uwansa biyu ya sha bamban daga fili ya sha bamban daga harafi yayin da aka samu daya min ha cikin su alamomi au qabuliha ko ya karfi daya daga cikin su idan kalma ta karfi daya cikin alamomin nan to wannan ya nuna ismi ce ita ba ba fili ba ce wa harfi wa qad zakara rahimahullah min hadhihi al-alamat arba'a alamat sai malam ya ambaci alamomi guda hudu daga cikin wadannan alamomi daga cikin alamomi na ismi ba wai su kaɗai bane alamomin ismi amma a matakin ilimi da ya dace da littafin agronomiya hudu kawai za a faɗa mafiya muhimmanci mafiya gudana a cikin maganganun mutane nan gaba idan an ƙara gaba kaɗan cikin wani littafin na nahu za a ga ƙarafin sauran kenan kun gane ko hudun nan ba su kaɗai bane ba alamomi na suna ban da su a kowaɗansu hudun da ya ambata wa hiya al-khafdu sune al-khafdu wa tanwin da kuma at-tanwin wa dukhul al-alif wal lam da dukhul al-alif wal lam wa dukhul harfin min huruf al-khafd da kuma shigar ɗaya daga cikin haruffa na al-khafd wato mun samu alama da kenan hudu alama ta farko al-khafd alama ta biyu التنوين علامة أكو دخول الألف واللام علامة هدو دخول حرف من حروف الخفض وتجدر حرف يتكن حرفا الخفض to ya kuma kyale wani abu shine mai huruful qasam huruful qasam ina wata an fahimta to da yiwa ya kyale su ne domin waɗansu kawai sukan ɗauki huruful qasam kamar huruful jarri domin dai kowane ɗaya daga cikin su abin da yake haifarwa hukunci iri ɗaya ne kun gane ko to yanzu wannan bayanin su kenan a jumlace a dunkule amma bayani filla filla ga su kamar haka amma al-khafdu fa huwa fil lughati ضد الارتفاع idan an ce al-khafdu a cikin harshen larabci ضد الارتفاع shine kishiyar yin sama alkhafdu ya zama yin kasa kenan an gane ko kasa yin abu a kasa ko karkatan abu ya koma kasa shine alkhafdu al-irtifa kuma kishiyar sa kenan yana Allah ke za wa ba'at al-waqi'a laysa li waqa'atiha kadhiba sai ta ne khafidatun rafi'a wato tashin kiyama kenan tashin kiyama khatibatun tana kaskantar da wadansu mutane rafi'a kuma tana ɗaukaka wadansu mutane takan ɗaukaki mummunai takan kaskantar da kafirai shine khatibatun rafi'a wa fi istilahin nuhati عبارة عن الكثرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها amma a cikin salon zance na malaman nahawu idan an ce alkhafdu ibaratun an alkasra allati yuhdithuha al-amilu aw ma naba anha idan kana so ka gane menene alkhafdu wato wasalin kasa ita ce wasalin kasa wasalin nan da yuhdithuha al-amilu wani abin da ke haifar da wasalin kasan ya haifar da shi ko ya fara da shi aw ma na ba anha ko abin da yake a madadin wasalin kasa kamar ne kamar wasalin sama ga abin da yake mamnu'un min as-sarf ina fata an fahimta yanzu idan ka ce nazartu ila zaidin zaid a nan gurin majrur ne haka idan ka ce nazartu ila musa musa a nan gudun majrur ne ina fata kun fahimta haka idan ka ce nazartu ila imrana imrana anan ma majrur haka idan ka ce nazartu ila rajulaini ar-rajulain anan majrur haka idan ka ce nazartu ila al-muslimina al-muslimina anan shi ma menene majrur to ya rage majrur bi maza قد يكون مجرور بالكسره وقد يكون مجرور بالياء وقد يكون مجرور بالفتح وإذا كان مجرورا بالكسرة قد يكون مجرورا مجرورا بكثرة ظاهرة قد يكون مجرورا مجرورا بكثرة مقدرة هنا فاتح فهمت وتقابل عندك في نظرت إلى زيد زيد أنا مجرور بماذا؟ بكثرة ظاهرة نظرت إلى موسى موسى أنا مجرور بكثرة أما كثرة ظاهرة مقدرة مقدرة جميل جدا إذا كنت نظرت إلى عمران عمران أنا مجرور مجرور لماذا؟ بالفتحة نيابة عن الكثرة لأنه ممنوع من الصرف إذا كنت نظرت إلى الرجلين الرجلين أنا مجرور مجرور بماذا؟ بالياء لأنه مثنى هذا إذا كنت نظرت إلى المسلمين المسلمين أنا مجرور مجرور بماذا؟ بالياء لأنه جمع مذكر ثالث أتيت الجرة hukunci ne hanyar tabbatar da hukuncin ne ta zama daban-daban kamar a ce aiwa ne ya yi laifi an kashe sai wani ya tambaya sai a kashe ta hanyar sarewa da takobi ta hanyar harbiya da bindiga ta hanyar yi masa allura da za ta ɗauke masa rai ta hanyar kona shi ta hanyar jefe shi duka waɗannan hanyoyi ne na zartar da wani abu guda ɗaya shine mai kisa kamar yadda da kasra da ake ganin ta da kasra da ake kaddara ta da fataha a madadin kasra da ya a cikin musalla da dawkar muzakkar salim dukkan waɗannan hanyoyi ne na tabbatar da wani abu guda ɗaya shine mai aljarra ba za ka ce alkasra ba aljar ko alkasra domin aljarru ko alkhafdu hukunci ne amma alkasra alama ce alama ce ta jarra to kaga alkasra takan zanto alama ta jarra a cikin sunan da hakan yake karba sannan aliya takan zanto alama ce ta jarra a cikin musanna da gome jama'a muzakkar salim kamar yadda alfata alama ce ta jarra a cikin mi al-mamnu'u min as-sarf wannan duk zai zo nan gaba da sai min tafsir amma ina so in ba mu yar muqaddama ce dan mu fahimta yayin da duk aka ce al-khafdu ko aka ce al-jarru hukunci ne ya rage mu tambaya yaya aka zartar da wannan hukuncin alamar daga cikin alamomin sa akwai al-kasra daga cikin alamomin sa akwai ne al-fataha daga cikin alamomin sa akwai aliya da wannan alamomi ne ne na jarra bayanin su zai zo nan gaba amma dai ku gane lokacin da aka ce alkhafdu to ba wai kawai kasara kar a ce ma huwa alkhafdu sai ka nuna kasara a wannan alama ce ta alkhafdu amma ba ita ce alkhafdu ba ko a ce ma huwa aljarru sai ka nuna mana wasalin kasa wannan ba shine jarru ba alama ce ta jarra kamar yadda idan ce ma huwa arrafu sai ka nuna mun damma wannan ba ita ce arrafu ba arrafu hukunci ne abban alama ce daga cikin alamatin rafu ina fata an fahimta domin ya iya zantowa ban ma ya iya zantowa wawu kamar ka ce ja'a abuka ko ja'a akuka ku din nan menene ba wawun ba shi ne alama ta me sarufa ba ban ma bace ba amma ja'a zaidun kaga nan abban ma shi ce alama ta me sarufa idan ka ce ja'a zaidani alif anan shi ne alama ta me ba arrufa ashe arrafu da alkhafdu dukkan waɗannan mene ne hukunce hukunce ne akwai alamomin tabbatar da su to alamomin kuma iri biyu ne akwai abin da ake kira alama asliya akwai kuma abin da ake kira alama far'iyya idan an ce alama asliya wanda ita ce yi kamata ta zo in ana zaman lafiya ba tare da wata matsala ba amma alama far'iyya in wacce ta gagara zuwa sai wata su zo a madadin ta shine ake alfatahu niyabatan alal kasra ina ba ta mun ba al-yawu niyabatan an kaza al-wawu niyabatan an kaza al-kaza niyabatan an kaza duk inda kan an ce niyabatan an kaza a ce ma yanubu an asli abinda ya zo ne a madadin asali to kaga ya zama far'i ke ina fatan kun fahimta amma al-khafdu fa huwa fi al-lughati ضد الارتفاع وفي اصطلاح النحاة عبارة عن الكثرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها wato abin da ake kira alkafdu shi ne kasra ce ko kuma abin da yake a madadin kasra kaga a nan gurin bai iyakar kuma kasra ba a matsayin ne a matsayin ita ce alkafdu sai ce alkafda au ma na ba anha wannan ma na ba na din kila ya zama ya kila ya zanto fata kamar dai da muka bada misali fahimtum zalik wa zalika mithlu kasratir ra'i min bakrin كمان كثرة بالكرة أتكن لفظ بكر وأمر في نحو قولك أتكن كتن كتن فتنك مررت ببكر وقولك هذا كتاب أمر مررت ببكر وهذا كتاب أمر فبكر وأمر اسمان فبكر كأمر دكا في سنة بيو لوجود الكثرة في آخر كل واحدة منهما domin samuwar kasara a karshen kowane ɗaya daga cikin su ina ba an fahimta yanzu mun fahimci ne nuna alƙabu to sai alama ta biyu ita ce a tanwini sai ta ne
وتتابعه بتكرار الشكل عند الضبط بالقلم له محمد وكتاب وإيد وسهل وبكر باطل وقابلات وحين وساحة إذن فهذه الكلمات كلها أسماء بدليل وجود التنوين في آخر كل منها.
ممتاز. علامة تجوء التنوين وهو في اللغة a cikin harshen larabci ba a ce a tanwin ana nufin a taswir fitar da sauti ta shi ne tanwini fitar da sauti ta kudu nawwana fa'iru kakan ce nawwana fa'iru a cikin larabci abin da kake nufi ai sawwata fa'iru nawwana bi ma'ana sawwata wato ya rera sauti ya fitar da sautin su shine a tanwin wannan a larabci kenan kadai wa fi istilahin nuha a yaren masana na hawan larabci huwa shi tanwini shi ne nunun sakinatun tatba'u akhir al-ism lafzan wa tufariquhu qabtan للاستغناء عنها بتكرار الشكلة عند الضبط بالقلم نون ساكنة تتبع آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا idan mai tambaya ya tambaye ka menene tanwini a istilahun nuhat ma huwa tanwin fi mustalahin nuhat aw istilahun nuhat sai ka ba da ansa kamar haka nunun sakinatun tatba'u akhar al-jism lafzan wa tufariquhu khattan saki ko anan tafiya nunun sakinatun tatba'u akhar al-jism lafzan wa tufariquhu khattan abin da su masana na hau suke kira da suna tanwini wata nunin ce sakina mai tsauri tabbau akarin jismi wadda suke zuwa a ƙarshen suna ƙarshen kalmar da suke suna ce lafazan a lafazan ta nunin sun suke ba a rubuta ba wato fari kuku amma takan rabu da suna ɗin kasan ta fuskar da suke a furci akwai nunin amma a rubuta ba babu nan yanzu idan ka zo ka ce muhammadun wajen tun tun za ka ji babin da zamma shi ne du tun ya ɗaure ne nunin amma babu ita a rubuta nunin ce sauke kasu ba wa afirar ita ba zo ƙarshen suna lafazan alafazanci wata faruku hukatan amma ba sa nan a cikin rubutu saboda mai bata na cikin rubutu bil istizna wa annaha bi takrar istatla dan an wadatu da ita ta hanyar maimaita wasali inda dabt bil qalam lokacin da aka zo wasal sai kalma da alqalam kaga zaka ce muhammadun wato aslam dalil ne gaban ma don ya tsoro mu ara a baki aka gabata to tunda babu mu a rasin a cikin rubutu me za a yi shi ne ka mai karatu cewa a sauka babu ko a maimaita ban matan da ke kan dan sai zan ko ban ta farko ita ce ta babu ban ta biyu kuma a madadin ne a madadin nuna sauƙin a madadin nuna sauƙin an gane ku wannan shi ne aka ce an wadatu ba ko an kawo nunin ba saboda ne bil istigna wa anha dan an wadatu ga barinta ita nunin din bi takrari sallati dan yarman ne da wata in rufa a sai kamar ne ta wata rufa a din su zama rufofi guda biyu ya zama sau ita ce ta asalin ta biyu kuma a madadin nuna sakin in fatara ce sai ce wata din sai kuma a madadin nuna sakin haka in fatara ce sai ce wata din sai kuma a madadin nuna sakin نحو كما في محمد وكتاب وفيه وصهر ومسلمات وفاطمات وحينئذ وفاء صهيب فهذه الكلمات كلها فلما الكلمات كلها في سنين بدليل وجود التنوين في اخر كل كلمة منه saboda daga shi ba samu tanwini a ƙarshen kowace kalma an gane ku daga muhammad kitab sanan nuni ma'anoni ihu da yana ma'anar ihu sahun ne ma'anar sahun ikuru shi ne sahun wato ikurin shi ne muslimatu jami'in ne muslima safinatu jami'in ne safina ina ujin lokacin nan da sa'ata wurin duk ma'anar su ɗauki na wurin ko sa'ata wurin وهذه كلمات كلها اسماء فيهم لا اسم فيه كلها اسماء بدليل وجود التنوين في اخر كل كلمه وانا اقول ko da waɗansu ku za su leƙa waɗansu su fito daban su fahimta cewa muna tafiya ne a tsarin daga wanda littafin ya ajiye su amma ikon yi wajen kala goma a cikin kala goma nan ko ko muke da bana a kan don shi ne kwafi shi ne tanwini da ake kira tanwini tamthil tanwini at-tamthil wa tahil wa muslimatin wa fatimatin wa himatin wa sa'a sahibin fa hadhihi al-kalimatu kulluha asma فلما كلمه ذكر من سنة بدليل وجود التنوين في آخر كل كلمة منها تبعد ذلك كانت عن التنوين وقصة صوت عن ذلك kaga Muhammad kitab sanan ne ma'ana ne ihun ne ne ma'ana ihun sahun ne ma'ana sahun kituru shi ne sahun wato ikimin fi'li muslimatu jami'in na muslima fatimatun jami'in na fatima ina izin lokacin nan da sa'ata wurin dun ma'anar su ɗaya shi ne wurin ko sa'ata wurin هذه كلمات كلها اسماء فيهم ما اسم الفئل كلها اسماء بدليل وجود التنوين في اخر كل كلمه منها فانا نقول ko da waɗansu su za su lotsa waɗansu su fito daban su fahimta cewa muna tafiya ne a tsarin da wanda lissafin ya ake amma ikon wuni wajen kala goma ne a cikin kala goma nan to kawai muke magana a kan don shi ne shafi shi ne tanwinin da ake kira tanwini tamfil tanwini at-tamfil saboda abin aka sa masa tanwini tamfil لأنه يمكن الاسم في باب الاسمية وأنه دليل على تمكن الاسم في باب الاسمية وتو idan ka ga kalma an mata tanwini kuma wajen ko tanwini ne na tamkin wannan nuni yake bisa ga lalle wannan kalmar tana da cikakken aiki a babin kasance wata ita wato wato ruba ma ba harafi ba ballan tana ta wanto mabaniya domin shi duk inda harafi yake mabani ne ba ta wuce ma da shi ba ballan tana ta wanto mabaniya min al-sarf wato kalma ce da ba ta da kama da sigili ta kowace irin kama ba ta da kama da harafi ta kowace irin kama to in ka samu kanuni kanuni zuwa ce maka kanuni tamfi da annahu yumakkinuha shi babu jikiri ina ba don gana fahimta ko tanwin tamkir na ko tanwin tamkir tanwin tamkir wato tanwin da ke motsa kalma ta zanto na kira to wannan kuma ya faɗo wajen su kalmomi ne wanda ba ma san asalin su mabaniya ne kamar su irin su bawai kamar su salawai kamar su nufawai asalin waɗannan suna yin mabaniyai مبنيون على الفترة ko da aka samu wani tuba wani da ka sani ba kuma wani tuba wani da baka sani ba shi tuba wani da ka sani sai ka kwalo kasara ta zanto daya ya a tuba wani wannan tuba wani ya ne amma idan ka ce ya a tuba wani wa tuba wani wani akar wato tuba wani farko an san shi na biyu ba tanwinin da kai sai cire kalmar daga na alfa wanda ya gane wata ake kiran tanwin tawfir لأنه يحول الكلمة نكرة هنا مدة كلمة تنتهي نكرة وتأتي جاء في بويهم أظن بك جوا ما يسوى وأن في بويه أظن يندو والكلمة أما لو بك جاء في بويه ومن دو في بويه كلامي أولنا ولن تنتهي في بويه amma da ka ofin nuni ya nuna kuma ba ka san shi ba kuma kana tsammanin zuwa ba san shi ina ba ta gaba to da dai tanwini kaza da tanwini kaza tanwini karam tanwini darura tanwini kaza ta wannan duk yanzu ba lokacin ka ba yanzu ya isa mu dai mu gane tanwini wanda yake alama ce ta isi wanda shi ne tanwini kan musulmi waɗancan ranar da wani abu ya kama mujibin da suke ma'aji su kuma tanwini na yau da yau da yau da yau na ake yanku da na da ba'a mun fahimci wannan ko ko alama ta uku uku daga cikin alamomin jami kalma ta zama suna da kulu al a sami alif gulam da cikin kalma kamar kitabun mutu al-kitab kamar rajulun mutu al-rajul gulam mutu al-gulam في أول كلمة أتركن كلمة ما هو الرجل الغلام الفرس الكتاب البيت والمدرسة فهذه الكلمات كلها أسماء لما كلمهم دكتور مسكين عيني بدخول الف بدخول الالف واللام في اوله كان الف بلام في بخير الله يقول وكما للين mutum ya ce alif wa lam al muharrika alif wa lam din da suke a matsayin ma'arifa waɗanda suke nuna kalma kamar nasu domin akwai alif da lam waɗanda suke ba al muharrika ba kuma idan lokacin ya yi na kansu kamar alif wa lam wanda ke a matsayin Allah akan kawo alif ma'ana Allah an fahimta ku sai dan ce dai yake da da ismul mawsu kamar mu ce allazi ne sai ce muka ce al in muka ce cikin kalma wannan al din ba ma'arifa take fa'idan tarwa wanda take fa'idan tarwa shine ne ismul mawsu من ملك السجن وما وأن تساوي ما ذكر وهكذا ذو عند سيء السجن هذا من لما دعا الذكر ما دعا يريد أن الذي يأمك أداء كيف تساوي ما ذكر فتجدنا جاء مدعون أسماء الموصولة فاس مركب الله تعالى السارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كتب مثالا من الله والله عظيم كمر الزانية والزاني تجد كل واحد منهما مئة جلدة على كل جلدة الثالث الثالثة المعرفة domin da in al'arfa ce ga wani tsarawa ne guda ko sanan ne shi ta ɗaukin jami'in da sauran da wata kalma ya ce guda ɗaya kuran ya san a lokacin manzon Allah lokacin da aka ta ita kuma za a yi jaban da sauran haka azabi yake da azabi da zai zanto kamar nuni da amma aiki ba wai sama harika ba aiki bi ma'ana Allah zai ka ce asariku asariku asariku ma'anar ta fuskar ma'ana Allah bi saraka wallabi zana فاقطعوا ايديهم والزاني سبقت الزانية والزاني أو التي زنت والذي زنى فمن كل وارد منهما domin da ka ɗauka a nan gudun alif ko ta ma'arifa ba wani zama hukunci ne mai shafi kowa a kowa da kowa da kuma kowane zamani ina ba da zan yanka a kuma misali kamar al'abbas wani mutum sunansa abbas ya kusa al'abbas ko al-fadli wani mutum sunansa fadli ya kusa da alif da lam al-fadli ibn abbas hakan ko al-abbas ibn abdul muttalib alif da lam ibn kama arifa ce ba kuma arifa ce domin shi kansu lafazin abbas alam alam kuma ne cikin ma'arifa idan ka ce ayi din da kike cikin ka sai ma'arifa to ya ba ma'arifa guda biyu ta da cikin kalma da to ai ce ko na da dai ita kuma shine kike ce lam al asli kawai dan ta halawo ma asalin kalmar domin abbas asalin ka ba da alam ba sifa ce sai aka mayar da shi zama alam to domin a nuna maka cewa asalin ka ba can ba alam ba ne daga baya zama alim da aka shigo alif bilan don su suna ma asalin ba wai don su bayar da ma'anan ma'arifa ba da kaga shi na irin wannan duk dai bayanin su sai dai a nan da bace sai an fahimta ku domin an wadda kuke al-musuliya tana iya shiga cikin ilmi tana iya shiga cikin ilmi ga wani yana cewa wani gari ne kawai suna zage-zage su da wannan kita ma an ta bil hakan min shirba hukumati wal asil wala da ra'ayi wal nasab kaga ma an ta bil hakan min shirba hukumati kaga kurba aidi mudari ne mabani bil majhul amma sai su garba da alif da lam ma an ta bil hakan min shirba ko ma an ta bil hakan min shirba an gane kaga babu wanda za a yi tsaya alif da lam al-mu'arrifa ta shiga cikin kalma wadda take ne fi'li sai dai wannan ya nuna cewa alifin da ke cikin wannan baitin wajen da al-mu'arrifa ba ce al-mawsuliyya ce العلامة الرابعة دخول حرف من حروف الخفض ما يبعد من البيت إلى المدرسة وفي كبر هذا في تكون حرف مع الخفض فمرتبة ذهبت من البيت إلى المدرسة فكل من البيت والمدرسة اسم هو الاتي من البيت والمدرسة اسمان سبب بدخول حرف الخفض عليهما ولوجود ألف أولهما فانت أنت من حرف الخفض ذاتنا دخول ألف بأسهم سيكون وحروف الخفض هي من ولها معاني منها الابتداء أنه سافر إلى القاهرة وإلى ومن معاني الانتهاء أنه سافر إلى الإسكندرية الإسكندرية الإسكندرية وعن ومن معاني المجاوبة نحو رميت السام عن الخير وعلى ومن معاني الاستعلاء استعلاء نحو تعيش على الجبل فعبتي
تعيش على الجبل وفي ومن معانيها الظرفية نحو الماء في الفيل ورزق ومن معانيها التقرير نحو رزق رجل كريم قابله والباء ومن معانيها التعبية نحو مررت بالوادي والباء ومن معانيها التشبيه نحو ليلى كالبدر واللام ومن معانيها الملك ملك نحو المال لمحمد والاقتصاد له الباب للجلال والعقيل للمسجد والاستنقاء له الحمد لله
حروف الخفض filu min ita min din da lahana amin tana da ma'anoni duna al-ibtida daga cikin ma'anonin ta akwai nuna al-ibtida farkon abu kamar mai kafar min al-kafira wannan ya nuna daga ina ne farkon tafiyarka daga al-kafira me ya fa'idantar da wannan ma'anar lafazin min wa ila wato ta gaba yake min ma'aniha ya nuna wannan sai ke kawai ya kawo dan da wannan ma'anar tana da ɗansu ma'anonin daban-daban kamar asabari da sauran wa ila haka kuma lafazin ila wa min ma'aniha al-intiha daga cikin ma'anoninta ita ila akwai al-intiha fitrewar abu kamar ku ce safartu ilal iskandariya na ya tafiya zuwa ga garin iskandariya kaga wannan ya nuna da ina ne matukar tafiyar ka wanda tafiyar ka ta fice garin iskandariya me ya bada wannan ma'anar ila um wa an da kuma harafin an wa min ma'ani al mujawaza an kana wani tsotare abu ko wuce abu ko tsotsewar tsotsewa kan abu na hayu kamar ka ce ramaitu sahama an al na jefa maki daga kari wato da ka jefa shi da ka harba makin ka ko kuma da ka harba shigiyar ka ko ka ce ne ba ka da ka ko shine abu ko ka ce kare da kanka ka ga lokacin da ka harba ta da ka fita daga cikin ka ba to shi da rubuta waza wasu haka suna ce laka jinki ya nuna aliha daga cikin lalolinta ita ce alamu ce a wa ala akwai lagabin ala wa min ma'ani al-istihla daga cikin ma'anin da aka al-istihla daukacewa a kan abu a ce kana kan abu ko saman abu na'u sa'atu ala al-jabal kasance a larabce sa'atu ala al-jabal na haidu su sa'ada yas'adu ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal amal as-salih yarfa'u wa fi akwai harafin fi domin ma'aniha al-zarfiyya daga cikin malin ta ce a zarfiya shi ne kasancewar an zuba kaza cikin abu kaza ko an yi kaza a cikin kaza azzar daga nan aka sami sunan envelope a larabcin zamani sai a ce masa azzar saboda envelope wani abin da ake zuba wani abu ake sanya wani abu a ciki a cikin da ake sa wasiƙa ko wani an gane ku الظرفية إن كان النحو الماء في الكوز ruwan yana cikin salfa wa rubba a ce lafazin rubba wa min ma'ani at-taqlil daga cikin ma'anonin rubba ko at-taqlil wato kadan nuna abu kadan ne kamar ka ce rubba rajulun karimin kadala kadan ne daga cikin wani mutum mai karanci da ya taba haduwa da ko na taba haduwa da wato galibin mutanen da yake haduwa da su ba masu karanci da ne da sai ɗan kadan da ya taba haduwa da kaga duk mun na kuma kamin ma'aniha wannan yana ma'anonin da ya faɗa yanzu kawai ne daga cikin ma'anonin kowane don da suna ɗaukar ma'anoni da yawa cikin da zai ya ce maka a mutum kawai ce waɗannan ma'anoni akwai sharhin alfiya ta ibn malik sharhin ibn atul sharhin ibn atul ya duka da alfiya da ya zo nan gurin ya ya kawai ce ma'anoni ha kuma audar al-masalik شرح الألفية ابن مالك ما ابن هشام الأنصاري إلى بكياته وكيوانا أقول كما لو تفيد حتى ولا تعدى ما كم بيان حروف المعاني كيف كما هذا من سنة بيان إذا كنتم ما فيها كيما رسول يجن اللبيب ما ابن هشام dukkan iya waɗannan littattafai suna taimaka ɗalibi ko malami domin sai su kai taimaka malamin wannan don ta ko hadisi ta zo fassarawa ko kuma tafsirin alqur'ani ta zo yawanci irin waɗannan harufan sai ka koma zuwa ga marja'in su inda suke da suka san da dama a kan nan suka kajalci sai ka gano ma'anonin su ka ga a cikin wacce ce ta dace da ayar da kuke son fassarawa ko da ta dace da hadisin da kuke son fassarawa yasa idan aka ce tana aiki na koyarwa kuma ubangiji ta ala ya sa ko mutum ne mai jinna da kwazo to aikin ka na koyarwa bayan shekaru za ka samu ba abin da yake shi alkhairi a duniya domin za ka iya fita makaranta tare da kai da wani wannan ya yi digiri wannan ya yi digiri bayan shekara goma sai tun daga shekara goma zuwa yau karantarwa kake yankin kuwa aikin kwato kake sai ka samu kimar ilimin ku ba dole ce ba darajar ilimin ku ba dole ce ba musamman in dai koyarwa take ba ya koyar da ta nauyi ba koyar da ta nauyi irin ta masu malamai masu bala'in a maza wanda kafin su ga aji sai suka ta shiga da minti goma kuma in yi shiga a yi hira da ban dariya na minti goma sha biyar duk don a cikin lokaci to ga wannan babu yadda za a yi kaza a harkar koyarwa malamin mai yana da kazo don koyarwa Allah Allah ke na kallon lokaci zai sa sai in ma ya gona malam ya tsaka masa lokaci zai gona ga gobe ga a kofar aji ko ko gaban aji to kuma wannan ba nan sai ya tsaya ba idan gobe ya san zai karantar da hadisi kaza ko zai karantar da aya kaza ko zai karantar da babu kaza cikin na'au ba ya tsaya don kana da halwa da dalibai zai duba na halwa da wani sai ya wada sai ya duba zai zai karantar da fa'ili cikin na'au da wadi da zai al'awwal sai ya karanta fa'ili kuma a cikin misali kafirin mu dawa balbo kadan baibul islam ya karanta sa'ili a cikin littattafan mahu daban daban duk ya samu bayanai da dama a kan sa'ili ya ga a cikin bayanan nan ne ya dace da ɗalibansa wanda kawai shi za su iya fahimta ya faɗa musu sauran ya bayani yarinsa a cikin taskar su kai ba duk abin da aka karanta yake faɗa ba idan za ku karatu misali yanzu biyarin wannan karatun ba abin nan da wannan bayan da wannan adab da da shi kawai nake bayan na za a cikin gidan sai burin karka da su kira an gani bari ji wadan kullu ta Allah kallu na awa biyu zuwa da rabi ko awa uku yana nazarin wannan adab din kaka da biyu da kai gani da wannan ma wannan da biyu da kai gani ko a ba cikin wadan kullu ta daban-daban ba wadan ban san fa'idi ba ko ina barci ta kan dole fa'idi zan faɗa maka insha Allah to amma wannan hawa na gane ko za ka karu ne to in ya ce nazarin aya uku ka zo ka karantar da madda cikin minti arba'in da biyar ai ka san ba da abin da gurin dole za ka faɗa ta wannan ko kuma zai tare ka cikin babin ka ne to wannan idan malami yana da ilimi na zumunci bayan shekara goma sai ka ga abin mamaki kwarai da gaske ba ma za ka haɗa shi da wanda suke sauran abokanan karatunka wanda su ba irin wannan tsarin suke ba da haka a cikin harkar koyarwa ko albarka mai yawan gaske amma idan mutum ya so abin ya albarka din ya fi yana ɗaukar matakan da abin ya albarka mutum dole sai da nazari sai da kaza sai da kaza sai ce ne wa min ma'aniya a ko kuma alba wa min ma'aniya a ta'abiya idan an ce a ta'abiya jin sauri sauri ya bi sauri kaza ya yi na yi mararki bilwadi wato na tsallake wadin ko na shuɗe ta wadin ko na bi ta wadin wadin shi ne fili da ke tsakanin dutse da dutse wal kaf cikin wurin jarri ko wurin sabbi akwai kaf wani ma'ani a tasbi daga ma'anoninta akwai a tasbi saman ta abu kamar ku ce laula kal badani wato laula kamar wata suke da wani shahu wannan wannan tana cikin wurin jarri wani ma'aniya الملك wato mulk mallakar abu ma yi almalu ni muhammad kamar ka ce almal ni muhammad wal iktisas kuma tana zuwa don ta fa'idantar da ma'anar iktisas cewa abu kaza ya ke fanci kaza ma yi albabu da jihar kofar ta gida ce wato ba a yi ta don masallaci ba don gida aka yi والحصير للمسجد كابلمر كمسلاتي في معنى أنت تنسيت بين مسلاتي وبين أبدا والاستحقاق فمن كان هنا معنى الاستحقاق تنسيت الحديث كما قلت الحمد لله وفي ومن نعمل godiya mallaka ce ta Allah ko ta ke kanta Allah ko ko Allah yake kanta ta ita ya tantance ta ya tantance ta ke alaikum ta tantance ta abin ina ji idan na ce irin na wani ya lamba daga kasa ya bada wata fa'ida ta liga ya ce babu tunani babu tunani ne an taka baina zatayn in kana son ka gane menene lamul mulk ita lamul mulk ita ce lamun din da suke guda cikin ababai guda biyu zati guda biyu wa tadkhulu ala man yatasayyar minhu al-mulk sai a tangara ta cikin abin da a hankalci ya iya mallaka kamar ka ce mai almalu li zaidin ko almalu li muhammad kaga almalu za su ne gangan jiki ne tunda kana gani sayawan kuɗi ne sayawan kabara ce sayawan gida ne sayawan tumaki ne shanu ne almal abin da ido ke ganin hannu kuma na iya kafa ya kaga ya zama za haka shi kansa lafazin muhammad mutum ne da aka sanya wannan sunan hannu na gani hannu na iya taɓa shi da maganinsa to kaga lamun in ta da kalce muhammadu lil mali ta zama lamun ne gina da bi lamun ne gina don baya shi ne ya yi mallaka don almali ana mallaka ta da shi ne mallaka kun gani ne wa dalika lamun ittifaq abin da ke sanya ke da kalamin tsakar kuma an ta ta'addai na za su yi takan shiga ta sami jafi biyu wa ta da kulu alama la ya tasawwaru min ilmi ko ki shiga cikin abin da baya iya a hankali a cikin zai bin kal masjid wa dar kamar al masjid da dar kamar ka ce ne al asiri bil masjid ko al babu bil dari kaga da albabu da addar dukkan su ababai ne za su ne ana iya ganin su da ido kuma a kafa su da hannu idan ka sa lamun a ciki an gane su a cikin su a ga su ya ne guda biyu sai lamun din take da cikin nan da ga abin su ne a ce mallaka yake ba to kaga ta zama lamun ke lamun ne kenan lamun istifa wa lamun istifa abin da yake da lamun istifa kuma babu kunta هي التي تتوفيه نفي ذات ولفظ الجلالة واسم معنى كالحمد وتصنع تجاتك أدن بك سينا من ذاتي كمر لفظ الجلالة وكما سينا أنا معنا كمر الحمد الحمد بأجات الجنة معناتي هو هذا بجودية إذا ما كنت في أمي تغطى أظن سمعنا أنت لي في أنبوسك to ka zai dan lamun ta shiga tsakanin abin da yake suna ne na zaki da kuma abin da yake suna ne na ma'ana to wannan lamun ɗin sa ko mata lamun ne lamun istisna kamar alhamdu lillahi ila akhiri wannan dai ne sai ban mun tema tsakanin lamun mulk da lamun istisna da kuma lamun istisna na'am ومن حروف ومن حروف الحق حروف القسم
to kaga wato da yake suna ana gane shi bil qasdi da komo wa tanwin da komo da kullu alif wal lam da komo huruful qasdi ko kuma yazo ko huruful qasdi wannan ya nuna shi a wurin ku da huruful qasdi da huruful qasdi din ne abu da da ka da mutum yazo sai ya shigar da su cikin su ba tare da wa da su da ba an gane ko sun ce min hurufin qasd hurufin qasd daga cikin hurufin qasd akwai hurufin qasd kuma ko suna cikin hurufin qasd wa hiya salafatu ahruf harfa ne guda uku aha الأول حيوان وهي لا تدخل إلا على الاسم الظاهر نحو والله ونحو والطور وكتاب مكتوب ونحو والطور والزيتون وطور السنين ممتاز wato ɗaya daga cikin su kenan ita ce alwawu ita alwawu ta da talatur kullu illa ala al-ism zahir ba ta shiga cikin komai ko kuma na zahiri ba za ta shiga cikin dalili ba kamar fa kamar ha kamar huwa kamar huwa ta ce wa huwa kuma kana nufin rantsuwa ko kuma na zahiri ba dalili ba sai dai wallahu wa turi wa turi wal layli idha waqa dukkan wadannan asma'a mubarakat amma huwa da huwa ba fa da wani ne duk wani ba ma urmi to wawul qasim ba ta shiga cikin abu ko in yaban to suna ne na zahiri amma ba da muri ba ma huwa wallahu wa ma huwa tur wa kitabun mastur wa ma huwa tin wa butun wa turkin Allah sau aha والثاني الباء ولا تختص بلحظ دون لحظ بل تدخل على الاسم الظاهر نحو بالله لأنشأ وعلى الضمير نحو بك لأضربن الخطيب والثالث الشعر ولا تدخل إلا على لفظ الجلالة نحو وكلا لأجل من أسماعته
إنكار الباء ita la tasaffu bi lafzin duna lafzin ba ta kin intuwa da wani lafazi dan da wani ma'ana abin da yake nufi kada ko al ismu zahir wato ita ba tana iya shiga cikin sunan zahiri kamar ka ce billahu ba ajta hidanna ina rantsuwa da Allah zan yi kokari wa ala damir kuma ba tana iya shiga cikin lamiri na hau duka la adribanna ko bihi la adribanna an gane ko la adribanna al-fasul lallai sai ma na babba alfasil mai ta kalan wasalis abu na uku asa lafazin fa ko kuma harafin fa wala turkulu illa ala lafazin jalala ita ko ta kawo da kama ba ko na take shiga ba ko suna na lafazin jalala ko cikin sunayen Allah ba za ku ce ba farrahmani ko farrahimu sai dai lafazin nan na Allah kaɗai Allah nan ce kaɗai take shiga wa tallahu ba akidanna asnamakum wato kenan waɗannan sunaye a waɗannan rufin kasan idan nan guda uku sun ga suke uku daga cikin su akwai abin da yake shiga suna zahiri kadai baya shiga bamiri shine ne alwawu daga cikin su kuma akwai abin da yake shiga cikin sunan zahiri shiga cikin bamiri shine ne alba daga cikin su kuma akwai wanda ko da cikin sunan zahiri din baya shiga kowanne suna ko ko yake shiga lafazin jalala shine ne ba dukkan su kuma waɗannan hurufin ba alƙasami to idan muka ɗauki wannan sharhin da ya mana yadda ya shigar mana da hurufin wa ƙasami shiga cikin hurufin ƙasam da ta ba dole mu gyara farafin lurabin da ke cikin kan nido a cikin nawa idan kuka buɗe daga farko da ke fal'ukun yu'rafu bil qasdi wa tanwini wa dukhulil alifi wallahi wa hurufil qasdi duk wannan duk wannan ya daidai ko kuma ce wa hurufin kasami ko dai zanto kuma wa hurufin kasami wa hurufi sai zanto kuma ma'atufin ne akan da kodin alif wallam kamar da nuna yake wa hurufin kasbi ai da kodin hurufin kasbi ko kuma zanto wa hurufin kasami ai wa da kodin hurufin kasami ba hurufu ba dubban mu kamar da ya rubuta ba ku da yake ba su dubban ma ne kamar nawa sai ya canja ta zama kasar kenan to wannan shi ne karshen darasin yau wato bayani wasan alamomi na uku a nan mun karanta alamomi guda na guda hudu alama ta farko alfabdu alama ta biyu at-tanwin alama ta uku دخول الألف واللام علامة هدي دخول حروف الخصم حروف الخفض كو حروف الجر جاء من كتب to ko akira da yake ma alamatul ismi mun riga mun gama da wannan yanzu da yake ma ma al qasd lugatan nasra wa huwa ma al qasd ala rasul wa ma al qasd a ikhtilaf duk wannan wato ikhtibari ko ma huwa tanwin lugatan wasulahan bayanin ku biya gaba على أي شيء تدل الحروف الآتية وضعنا حروفها بسيطة جوا من سيطة مينا وا جنا نفهم تذكر معنا من تدل على ماذا؟ الاتباع تدل على الاتباع اللام تدل على ماذا؟ الملك أو الاستحقاق أو الاختصاص الخاف تدل على ماذا؟ التثبيت رب تدل على ماذا؟ تدل على التقليد عن تدل على ماذا؟ المجاوبة في تدل على ماذا؟ ها؟ الظرفية منطق قلت ما الذي تصف واو القسم جد تقول عليه من انواع الاسماء؟ الاسماء الظاهرة جميل تصف بالاسماء الظاهرة ما الذي تصف فاء القسم جد تقول عليه؟ ها. تختص باسم الجلالة نفس نباء القسم ذي مثالين مختلفين فهو مثال جباب نباء القسم أما مثال جباب يسجن توسن صابا بان ba ba abin da yake nufi inda take shiga cikin sunan wahiri da kuma inda take shiga cikin abbami wannan ba na zama ba na bu ko kun yi ku a rubuce da yin duk abin da muka yi ne wa an ce a rubuce wani kofi zai kofowa zai samarin ba waɗansu samarin ne ميز الأسماء التي في الجمل الآتية مع ذكر العلامة التي أردت بها اسميتها كويرد وكان سونه أسجل جملة لكي تفي ومن تبين علامة يبدأ كتب كتب نون ومن كلمة سونك ما كلمة من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والعصر إن الإنسان لفي خسر وأولئك الإله واحد الرحمن فاسأل به خبيرا إن صلاتي ونفسي ومحواي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين كما أتكتونا ذاك دول فتوى كذا سونامي أظن به من سونامي دخول كذا كذا سونامي علامة بتكي من سونامي جمع بكي إلي كذا كذا كذا to wannan kan mu duk wanda yake son ya rubuta wa rubuta sai a haɗa shi da ba wanda muka faɗa ba yake tunda kowanne idan ka yi alama daga farko ba a ba mu wani ne duk wanda ka sa alamar tambayar farko kamar da kuwa littafin ko ba mu ba mu wani darasi da ke sabon gullar اللهم أنت
التعريف يبغض الخوف يتكلم بعاطفة الفقر ويعلن انه لا يرضى بالمعيشه الجميعة بل يسعى الى نبض قوي قوي الاساس وهو جدير الجد ولذيذ وتحدث محادثه الكبر او يخبر الناس بنصيبهم من ذوق وحساب وزهير وزهير يتكلم بعاطفه الزجاج فيبدا القوم بالاصول الراجحه وكرم الاصل وجميع هؤلاء الشعراء جمعوا وجميع وجميع هؤلاء الشعراء فهو جميع فتوح فتوى الضبط وما كنت أنفع بعد ما طبعا وجميع هؤلاء الشعراء جمعوا بين الافكار الجميله والعبارات الجميله فاستحق كلامهم بذلك ان يكون- فاستحق
فاستحق كلامهم مم.
بذلك ان يسمى ابدا gani yana so ya masa girafa mai ko bawani ko ta abuki dangane ba wato baitocin zuwa yanzu da kawai lokacin da yake walau anna ma as'abu abna ma hukukun fafani ولم أطلب طلوب من المال ولكن ما أسعى بمجد مؤصل وقد يدرك المجد المؤصل أنصابي صوت امرؤ القوي يتكلم بعاطفة الفقر wato a nan gurin jumhurul qawl yana magana ne da afifa Allah ban san yadda zan fassara afifa a hausa ba wato ina yake ne ba san akwai lokacin da za ka ji kamar jini kana gudana kan wani abu ka ɗauki kunu wato ɗaukan kunu ko kunu yana magana ne da kunu irin na alfahar alfahar a cikin wannan da sauki ويؤمن انه لا يرضى بالميت بالمعيشة الدنيئة ولا باب في موت وفيد بفتى والبابا براوة فتى إن براوة فتى ميتو وتمتصوت وراوة ba zama fatan su cikin abin nan ba a ana fata cikin haka ne cikin rayuwa ta karan bal yaka ila majidin qawiyyin asaf shi yana kofawo da gwagwarmaya ne don wani girma wanda yake da cikin mai karfi a kasa وهو جدير به يكو واسن تنسي من إذن حتى إبا ساقن بيكي إقراته بكاب وحرسن بيكي مغانا بسي حرسي نمني مع الفهم أتكون واقع بجيب جارم سا بجيب إساء بكم توافي ba wani kofa wa don wani abu na kwasa kashe ko manyan manyan al'amura wa nabi ya tahabbasu bi hafizatul hujri shi ko nabi yana magana ne da kuma irin na damuwa da da bakin ciki sai zikirin nasu bi masirihim sai su sai su suna tabbar mutane dangane da makomar min nautin wa isa mutuwa da kusa da yake ala kulli shay'in ma falallaha batilu wa kullu mahimun la muhamatu za'ulu wa kullu unasin sawfa tadkhulu bainahum fi yawmiyatin tasfarru min al-amamil ila akhirih to to ta ba nan gurin yana magana ne du'a ta fata al-fajr ina ganin yadda mutane suka kanta su cikin lamarin duniya suka ba mu da fara dukiya suka ba mu da wadansu ababu ba mu lahura ba ko ko suna fi da su lahura wato ko wannan ke nuna mana ko da a lokacin duniya akwai a kuda ta al-imani billahi wal yawmil akhir ko da kila ta zanto a gwamnati ba wadda aka karantar da ita ba lokacin annabi ibrahim alaihi salam tunda galibin mutanen makka suna sakamar bin addinin annabi ibrahim an ba mu ko to akwai ragowar farkukun kowar wasa imanu da Allah imanu da ranar fasin kiyama ya ba da Allah a matsayin abin bauta yawan cikin mutanen da ruwa akwai sun gaba wannan sun ba kai kiyama sun ba kai kwabu wannan sun so karfa an ba mu ko kun da gaskiya su da kanka ba ku a gwa wani wanke ba wai Qur'an ba ka saukar ba amma ku lura wannan amma kullu shay'in ma sallallahu ba kudu wa kullu na'imin la mahalatu ba'udu وكل أناس سوف تدخل بينهم بوجهية تضطر منها الأمامر إلى آخره. عندنا وجهور يتكلم بعاطفة الإيجاب. يكون جهور هنا مجانا من ديكيميتر النتيجة بتاعه. هنا الإيجاب. عندنا wato mutanen da suka birki al'ujab wato kamar yana magana kan waɗansu mutane da suka tawatar da su ba har suka ɗauki hankalinsa sai yake magana da wannan yaran ba wanda bil qawl bil qawl rabu ba haka yake wa mutanen ba an kulla waɗanda suke masu ran jawo hankalin su na kola ne ba hankali ne na faka ba wa karamul asli da kuma girman asali wa jami'u haula isti'ara gaba ɗayan waɗannan mawaƙa guda uku na ta guda uku umrul qayyid da labid da zuhawr jama'u bainal asfar jamila wal ibarat jamila kun haɗa ababe guda biyu ala kan cikin wannan matsatsu a ɗin ba ta kuro abu na farko al'asfarun jalila tunanin na sama ne ba tunani na kasa ba kuma ba ba fahimta domin yana shi wannan yana magana akan tunani game da ifazi tunani game da makomar mutane shin tunani na kasa kaga ba tunani ne irin na dan kwana ba da yake magana akan ko gurafa ban zalla da suwaku da fati don Allah ma ta ku ko sai ba ba tunani ne na mutum na kasa ne wannan musulmi ba sai mutum zai yi cikin kowa zai yi ko wannan kuma miki da mini da kafa shi shi fa ba ma in sun zo su zage ka fa ba ka damu da kai ba sai cikin ka wato ko kuma su ce ai kai ciyar da kai ake in ma an ganka da riga ba ka akula to an gama zagin ka ba a kan kan yi dakul makari malakar hannu da biyatu ha wata hot fa innaka anta fahimul kafi to in ana ne in ana neman al'amurra na neman girma ko mutane suna kokowa far ma ka bi zauna kai fa umma fa an fafa an lafasi ko ko da ko ba ko kuma a maka kusa ka ga ubangi to aka ce ko al-asqar al-jalila tunani manya manya wal ibarat al-jalila fa kuma lafazza masu kyau wato akwai lokacin da ga tunanin mutum mai kyau ne amma lafazin da zai kifar da wannan tunanin da mutane lafazin ta bai zuwa akwai lokacin da mutum ya iya kifar da lafazi mai kyau amma safan da ke ɗauke cikin lafazin sai ka samu sako ne mutum ina ba ta amfani yanzu duk wanda yake waka ko jihadi da gwagwarmawa da ɗaukar kalmar Allah kuma da lafazza masu kyau ba da jama ubulan afsarul jamila wal alfaq al jamila ba tunanin mai kyau ne ba kuma lafazin da aka amfani da shi shi ba mai kyau kusa da wannan ba kowa ne ke samun wannan bayar ba to amma duk wanda zai zo yana wata waka daban wanda ba wannan ba sai ga cewa kila lafazin mai kyau ne mai jan hankali amma abin da ake so a fitarwa da mutum abin mai kyau ba mai kyau ba ba ka kuma wakan da suke zuba giya ma wakan da suke zuba zina ma wakan da suke alfahari da tafi duk abin ne sulme ne ko ba a ciki ko ba wai sai a larabci ba cikin kowane yare za ka iya auna waka da wannan gurin mawaƙan da suke waƙar farayi ina a kasar hausa sun cikin sakwata amma da masu waƙar son tauri din nan wani mai kuku ya akwai wani karfin wurin mai da zuwa da wani wani da na amfani wa gajin ta sarki da kowa tunanin ciki ba kyau kuma lafazin ba kyau amma waƙoƙi kuma na ɗaɗɗaɗɗirin na ɗan ƙoro da zambo da wane ne sai ga lafazin a wadda yake lafazi ne mai kima amma ma'anar da yake ɗauke da ita ta turmi inda zambo ne da cin mutuncin wani a bajiyan kan sarki a bajiyan kan ɗan galadima haka zambo ne ta fasta haka kalamuhum bi zalika an yusamma adaban don haka sai zancen su yi cancanci a samu suna abad akwai idan na faɗi sai a ce maka menene abad ko ka ce abad shi ne tunani mai kyau tare da kufar da wannan tunanin ga wani wanda ba ko ba ta hanyar lafuzza wannan shi ne abad in ka san abad wannan shi ne abad tunani mai kyau ba tunani na kwata-kwata ba kuma a cikin da shi ne lafazi mai kyau ko mun kyan tunani a wurin malaman abad in lafazin da ke da shi ba mai kyau ba ne ba to wannan kar a samu suna abad ko dai ko a samu suna tarihi ko fikihu ko wa'azi ko dai wani abu kan gurin da yana wanda sauran mutane kowa zai iya yi amma adab wato wata tasha ce wanda suke mutanen da suke shiga cikin ta ba su da yawa ta musamman ba kowa ne ke zama a cikin ba sai ta ne kuma kulafa yi
تعريف الأدب الأدب هو الكلام البليغ الصادر عن حافظة المؤثر في النفوس وللأدب الجيد أربعة أركان العاطفة السابقة والأفكار الجميلة والعبارات الجميلة mumtaz والخيال المصور
yake cewa tarihi na adab al'adab huwa al-kalam al-baligh الصادر عن عاطفة المؤثر في النفوس إذا أنت أدب شيني جنتيني جن فروة wanda lokacin da mai ke yin sa ba ka iya barci saboda tasirin zancen su barci ba ya ɗaukanta alkalamun dalil mai jamsarwa ka ji cewa ba ka zuwan a faɗa ma wani abu daban sannan kuma a sabiru an afuka lokacin da ya fito ya fito da tsine don menene tsine shi ne wato a kalli yanayin jikinka a ga ya dace da yanayin sakon da kuke isarwa mutane idan ka zo kana magana a kan tashin kiyama da wuta da kunamin cikin jihar na ma'abu kana dariya ka ga babu a fuka ke ana ba za ku yi ba ana magana a kan abin jin tausayi a kana dariya ana magana a kan abin dariya a yanzu kana kuka a wajen ka ga babu a fuka ke da ofis wannan ba ka zama a jirgin ba saboda gaba ɗaya ka sha bamban tsakaninka da sakon da kake isarwa yasa suka ce idan kana son ka ga karshen cinyewa cikin adab sai dai ka karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lafazin da isara da zai ta hannu da komai kusan da sako ne idan ya zo yana wa'azi wanda yake na lahira suka ce za a gaba gaba ɗaya afufa ta sa manzon Allah tsire ihmarrat aynahu wa ala sauti idan ka zai ja ko muryarsa ta sama ta annahu munzir jai kamar yana zaburar da sojoji za a fita yaƙi ga abokan adawa na kofar bai to kaga anan gurin sai ka bi kai kanka kana tare da wannan zancen kai tsaye da ya fito daga cikin zuciya zai shiga cikin zuciya ba ya sawa a kuma an fahimta ko da isara ɗin da annabi ke da yake cewa bu'istu ana wa sa'atu fa'ataini ai kai san misali kenan an aiko ni ne lissafin kiyama ka hafai ni kamar waɗannan yatsun guda biyu ma'ana yadda ba wani ɗan yatsa daga manoniya ko ɗan yatsan tafiya haka babu wani annabi daga ni annabin ko zan kiyama ba za a sake turo wani sabon annabi ba a ba ka san buga misalin ka sannan kuma da ke ana wa kafin yatimi ka hafai ni fil janna sai ran da zai su da juna ni da mai rainon maraya kamar waɗannan yaƙo muke cikin aljanna abin nufi yadda waɗannan yaƙo guda biyu suka yi tarayya a kan tafi guda haka ni da mai rainon maraya za mu yi tarayya cikin aljanna sai dai yadda wannan yaƙon na ware su ba a haka suke ba haka ni da shi matsayin mu daban-daban cikin aljanna kure kure ɗauka gidan dai za ka su da annabi ko ba kuma to shiga gaba annabi a kwa karshen kifarwa ke yasa sai ka ga Aisha take cewa zancen fa yana yin ne yanki yanki yuqatti al-kalama taqti'an wato wani lokacin idan ya zance ma kalma sai sai ne ta ta biyu wani lokacin ne ta ta uku ya danganta zuwa suke wurin idan masu fasaha ne wanda kowa na fahimta sai a idan a ciki akwai mutane da yawa wani yana bukatan sai an mimita sai an mimita ta ce wani lokacin annabi na zance ka in kirge kalmomin da ya amfani da su karkashin balaga kenan karkashin adabi kenan wai shi ne wato cikin malamai na zamani ba wanda ya ziga ya koɗa zancen annabi ya kasance ya ba shi ma'anar ta bashi da cikin mustafa sadiqur rafi ya mutu kamar shekaru arba'in ko hamsin baya da yake cewa kalamuhu kullama zukkahu fikran zaba ka ma'ana yake zancen annabi duk lokacin da ka ƙara ba shi tunani sai ya ba ka wata sabuwar ma'ana in ka ƙara ɗan matsawa da tunani sai ya ƙara ma sabuwar ma'ana ba ka ƙara wasu in tunanin ka ya ƙaru ai ka ƙarfe ce ba ka ga magana ce min muskatun nubuwa ai karshe idan kana son adabin rafi shi da maganar annabi an gane ko to kaga adab shi ne al-kalamul balik as-sabiru an atifa al-mu'assir fil nufus kuma wanda yake tasiri cikin zukatan masu saurare wanda ba adibi ba zai tasiri cikin zukatan mutane yasa a cikin harkar adab akwai jawabin da dama da ake bukata jawabi na yawan jarin kalmomi saboda shi ne adab dole ne ya kasance jarin da na kalmomi ba kaɗan bane ba don ba kullum zai taba da kalma ɗaya bane ma'ana ɗaya idan ya bukaci ya maimaita ta to sai maimaita ta da lafazza daban-daban a madadin ya yi tsohon ta lafazzi daya kamar a ce an tura ko a ji kana da kalmomi daban-daban ka ce mun je wajen lokacin gamar muka dawo sannan muka sake tafiya gurbe ko muka dawo muka sake tafiya hadija ko muka dawo muka je ina ne muka dawo kaga muka dawo muka dawo tare ne to a wurin malaman adam kai ka buga amma mun je muka dawo sannan da muka sake fita gurbe muka komo sannan muka sake fita abin nan muka juyo ba na sai da ne abin da suka ce kaga akwai tasiri a cikin zuciyar ne ya saurare ki sai ce wa min adadin jayi da arba'atu arkan in dai adab mai kyau ne yana bukatar rukunai hudu na farko al'afifa sadiqa kuma din da kake yi ba wai ya san'anta ka kai ba dama abin ne ya tsima ka har a ga tasirin kuka tare da kai ko dariya in abin dariya ne ko batare ko abin sakin fuska ko murkuce ta yin abin da haka ne afifa din ta gaske ba kira ta kai ba da akwai mai kira afifa ya sa ku kuka kuma kariyar a jinsu ba haka bane ba dole a samu atufa sadika da kuma na biyu al'afkarin jamila tunanin da kai kake so ka yi sarar mutane mai kyau ne tunani ne na ɗaukakuwar al'umma tunani na kare martaban al'umma tunani na ilimi tunani na haɓaka abubuwa ba wai tunani na wani firme ba wani aikin sabo ko sakarci haka wal ibaratun jamila lafuzza kuma kyawawa wal khayalul musawwir abin da ake kira khayal wato shi ne adab yawanci za ga yana yawan buga misali a cikin buga misali kuwa za ga wajen kusanto da nesa wani lokacin sai an baka gangan jikin abu kamar ga shi da ido amma da hankali kake ganin shi ba da kwayar ido ba tun da yanzu babu hoton abu khayal abin da hankali ke hararowa lokacin da nake magana ina fata an fahimta khayal al musawwir wanda ke suranta wa mutum ya kusanto masa da abu wannan adab na gari ana sai kera wannan to wajen al-hafizatu sadiqa sai udaba suka da yawa musamman al'udaba al'islamiyyun malaman adab na musulunci na wannan zamanin da yawa suna ganin a madarin tunkidin madogarar cewa abin da ka faɗa gaske ne akan kalli wannan abin da kake son ka kisar din shari'a ta tabbatar da shi gaske ne amma akwai sun so da ba da shi ganin a duk wannan gurin kawai ana kallon ko da ka faɗa da gaske ne kake ko da abin a shari'ance ba gaskiya ba ne amma kai lokacin da ka faɗa ina jin shi ne marigayi profesa na jiko da ya ta kokarin ya kare kamar kai ko kuma waɗansu daga cikin mawaƙa da ya musu dirasa a cikin littafin sa kaifa na tazawwur al adab al arabi wato yana ganin shi madaris kirkitin gaskiyar ka lokacin da kake faɗin abu ba ƙarya kake ba ko da ko wani abin shirme ne to amma a ma'aunin adab a musulunci kuwa dole wannan abin ko da ko da gaske ne kuma abin ya zanto shari'a ta yi ta tabbatar da shi dai idan shirme ne kuma kaga bai da amfani da an fahimta ko sai ce ne الغرض من دراسة الأدب بدراسة الأدب لتستمتع النفوس بفنه الجميل لتستمتع النفوس لتستمتع النفوس بفنه الجميل وتستفيد العقول من تجاربه العظيمة وأفكاره الراقية ويتعود الدارس الكلام البليغ فيصبح قادرا على التعبير الجميل المحكم wato amfanin karanta manufar karanta adab kenan al-gharb min dirasatil adab yudrasul adab ana karanta adab ne litastamti an-nufus wa fannu al-jamil dan zukata su more da kyakkyawan fannin adab din gaskiya idan mutum ya san adab kuma yana karanta littattafai na udaba na jakkatin zai ji baya da biya yanzu misali a fagen kissa tunda kissa fanni ne cikin fannonin adab idan mutum yana karanta littattafan a bakinan da suna alman faluti za ka ji baka gajiya ga sun lokacin kisar kirkiro ta ya karya ne ba wai ta faru ba ne amma ya iya ba da labari mayan ba da labari ne da kuma sarrafa kalmomi da wani uslubi salis da kyakkyawan iktibasi a inda ya dace da suka ji baka gajiya tasanta annufus istimta'un nufus haka idan wato waƙoƙi ne ko da a nan yanzu kar ma ka ɗauko na can da idan na da ne da ta jahiliya yanzu na kai kan yarda ya fi ko da ke waɗansu sun karkata sun ce idan an ce wa ya fi ba a cewa ga wanda ya fi itilaka sai dai a ware wani fage a fagen kaza wa ya fi sai idan mawaƙi ya bugu to ba irin yanzu da kai in dai sai mawaki ya bugu zai magana a idan mawaki zai lallaci ya bada hakuri ana rikici zai raba fada to ba irin na bida a zubiya ne idan mawaki zai alfahari a fagen yaki to ba kamar an tara in dai a fagen mutum ya zuga kansa zai da rikici ba kamar sa to ka ga ka ce ba wani wanda ya fi talakan da ya ka iya samu don kowanne idan ka ɗauki kafi da shi ka ga a fannin da take to za a ga cewa lallai a wannan fannin ba wanda da haka kuma idan ka zo ka sauko ka zo ka samu jarir ka samu tuni sanabbi gaskiya da aka zo kan mutanabbi a zamanin sa an riga an gama kusan duk ya danne mawakan da suka ta abin da dake a zamanin sa ba kuma idan ka zo kana tuwa kana tuwa ka zo ka samu irin su sauki da suke ta amir shu'ara su hafiz ibrahim gaskiya kasidai su musamman da sauki ba a dai wannan lokacin kan to su da ya fatiha a kai ko kuma ana zo irin na yanzu wanda yanzu suna nan da rai a gaskiya a na yanzu wanda suke nan da rai akwai mawaƙa masu tarin yawa amma dai daga cikin wanda suka yi su ce akwai wani malami a jami'atul imam muhammad a riyad da sunan da suna abdurrahman al-ismawi ai ba magana kuma da kifi duk waƙoƙinsa galibi na musulunci ke wakar filistin wakar jihadi wakar wakokin akwai lokacin da aka ce wakokin sun yi zafi sai da aka hana kima ko kuma in yi kar masu kafin su dauka saboda akwai lokacin da likitan riyad gaba ɗaya sai ba kawai kuma da tafi jihadi gaba ɗaya wallahi ta nasu duk riyad gaba ɗaya kowa ya mutu kawai a tafi jihadi shi yasa ka ga samarin saudiya ta kafa kowanne yawa a afganistan wajen jihadi daga su sai na kuwait sai na sudan da sauran waɗansu wurare to gaskiya wannan adidi ne na amina wa duniya idan kana sauraron abin da dinsa to ko ita adab wato mutum zai samu malaka ne gurgurdo da yake yawan karanta in ta ja ta adabiya ababen da wasu suka da suka yi a fannin adab kuma ko da anan cikin gida gaskiya akwai waɗanda Allah bai wa baiwa ta rubutu ka ga rubutun suna da kyau ko kuma waƙoƙinsu yanzu irin waƙoƙin wazir zunaid Allah bi kansa da gafara na sokoto gaskiya kimma ne ko cikin laraba sai an sa sai sai za a samu amma kila in zai maka larabci da baki ba zai burge ka amma in rubuta kasida a ba magana musamman ku karanta littafin sa abin nan da dama daga cikin kasidun sa da wannan ya kawo profesa galadanci a cikin littafin sa harkatul lugal arabiya wa adabi hafi najeriya wanda shine ya PhD a kanta al-Azhar University to duka irin waɗannan manarsu amma masu karatun mu na larabci ba su damu da wannan bayan sosai saboda galibi abin da ya kawo wannan kuma karyewar larabci tun daga makarantun haya islamic ba duk wanda gama haya islamic ya iya larabci sosai ko a rubuta ko a baki lokacin da zai je jami'a ka tsora masa za'a yanzu ko kuma mutum je jami'a da da bai iya ba to shine raunin larabci yanzu in ba ɗalibi ya taimaki kansa ba ta hanyar bin malamai a gida karatu dai ya ci jarabawa ko a nigar ko a bayero ya sa ko su class ko su class ko duk ma abin da zai samu amma dai kuma ka jinjina kika ji karatun to sai wanda ya kansa kiyamun laifi ba ka wallahi kar ku dogara kawai da cewa wai ina jami'a ko na yi digiri ko na yi masters a jinjina ka a ji ka shine magana eh a ji kana da nauyi ba wai takardar shaida ba ka iya kare martabar takardar shaida shine magana malamai nawa ne da sunan waɗanda ba ka iya kare martabar takardar shaida in za ka tattauna su a fannin da suka yi ba fa a fannin da kai kai ba a fannin da suka yi ba za su iya kare da lafara su shiga wata duniyar da ba ويتعود الداء وتستفيد العقول من تجاربه العظيمة أتكن أبد أكوفا إذا انتوا تجارب نرايوا saboda yawanci mutum yana faɗin wani abu da yake karo da shi ko a wajen kasuwanci ko a wajen farauta ko a shugabanci ko a kaza ko a karantarwa ko wani abu to ka ga da tajaru ababai na abin nan na rayuwa experience na rayuwa daban-daban na mutane وأفكار الراسية لتنانية بسك نسمع كنا الراسية ويتعود الدارس الكلام البليغ كما مكرا في الأبد زي صابة دزنتين من إفروا فيصبح قادرا على التعبير الجميل المؤثر هي وعيدري فيما زي إياه istifar da zance kyakkyawa mai tasiri a cikin zuciyar wanda ya turare yau da gobe in yana karanta adam shi ma sai ga wannan malaka din ya same ta yau da gobe ba rana ta yake samun ta ba amma yawan karanta karanta na yau da gobe sai ka samu wannan malaka da sai ta ne فنون الأدب للأدب فنان رئيسان وهما الشعر ويكون منظوما على أوزان معروفة معينة والشعر ثلاثة أنواع wato shi adab yana da fannoni guda biyu ko bangarori guda biyu manya-manya bangare na farko a shiyar waka da an ce a shiyar ana nufin waka ta zube an gane ku wa yakunu manzuman ala awzanin ma'rufa muayyana wa kan zanto a tsare a bisa ga wani sikelin awo sananne a wurin waɗanda suka karanta ilimin aro ka kamar su waƙoƙin waɗancan na jahiliya din dukkan su ala awzanin ne muayyana kifanin kifanin kimin zikira habibin wa manzili da suka tilliwa bainar da kuli fa haumali kaga tana wani mizani sananne ala hubbi bi sahliki fasbahina wa la tubqi khumur al andarina tana kan wani mizani sananne amin ummi afa jumlatun lam takallami bi awmanati darraji fal mutasallami tana kan wani mizani sananne haka waddi hurairata inna ar-rakba murtahil wa hal tusiqu wada'an ayyuha ar-rajulu duk tana kan mizani sananne duka kowanne akan mizani wani mizani na awo sananne wa shi'ru salatu anwa kuma waka ta kasu gida uku akwai ne
التي والمدح والرثاء والحكمة والحجاب yace akwai abin da ake kira ashiru gina'i ashiru gina'i waka da ake rera ta kan namazijin lati darasta kamar misalai da muka baka samfin din da muka baka a baya يطرق الأغراض العاطفية في مواكب يكن قنقة قوفر منفوفي وطن بسكتا فتمي بكيزو وطن أدب كالفخري كمر الفهري بين ربتكم فنغلورين يوم واقع أولوز متنيا الفهري لكن تقوق بيرتا an gane ko wal ghazal kamar tsarince mutum ya magana kan budurwarsa ko matarsa ya zuga ta ya mata kasida guda wal madadi ko yabo yabo wani ko yabo ta kabila ko yabo kabilarsa warrifa da kuma wato kewar mutuwar wani wannan ma manufa ce cikin manufofin da ake yin waka a da wal hikima ko mutum kawai ya bayyana hikima cewa shi ne hikima ne ya ta kawo ababai na hikima ne yana ta faɗin jarrabawar rayuwa an fahimta ku wal hija kamar kuma zambo shi ma wato ɗaya ne daga cikin manufofi na waka tun a da sai ga idan suka yawa akwai waɗanda saboda bakin su ma ba a yarda su yi magana dan kar su maka magana sai ka dan ba su kuɗi dan kar su yi ma zambo ya bi ka saboda kawai iya zagi yanzu kamar wani da yake zagin waɗansu yake cewa qaumun idza tanbaha al-adyafa kalbuhum qalu li ummihim buli ala an-nar فأمسكت فرجها كي لا تزود به ولا تزود به إلا بمقدار وسبب بلاء الروع idan karen gidansu ya haushi wato sun gane me ya faru ba ko ya zo sun su da mahaifiyar su shi maza ki fitsari a kan wuta don kara kai mun dafa wani abu mun kama da bulwa wai ta kanta da tashi fitsari sai ta dan kadan shi ma ruwa su take daidai yadda zai kashe wutar ba to kaga wannan ai karshen gwaji hija zambo ke karshen zagi wa ma'azamu shirin al-arabi yace galiban waƙoƙin mu na larabci waɗanda suke da aka san su suna cikin irin wannan bangaren a shihir al-bina'i wanda suke akan mizani sarande daga nan sai me الثاني الشعر القصصي akwai a shi'ir al-qasasi waɗansu kuma suna cewa da shi au شعر الملاحم ko su ce da shi shi'ir al-malakir وهو الذي يروي صيام وبطولات حقيقية أو خيالية wato galibi waka ce wadda take hikaito maka tarihi na wata jarunta shin wannan jaruntar gaske ne akwai ta ko kuma kawai mutum ya kera ta ne kamar dan wasan koko ne ya shirya abin da ba taba yi ba kawai ya kawo wani ga wani jarumi da ya wani wani abu to sai ga mutum ya kera kasida yana tarihi na jaruntar wani tun daga farkon kasidar hakan ta kawai aji aji yake bi na rayuwar wancan mutumin har zuwa gaske to irin su suke kira a shi'ar muqaddar waka ce amma a bisa ga sida ta kissa kamar ana koro ma kissar wani mutum ko waɗansu mutane sawan wannan mutumin tarihi ya yi su an san su ko kuma kawai mutum ya kera abin sa ne shi da kansa a zuciyarsa ba a yi shi ba tarihi aha وهذا النوع كثير في الشعر الأجنبي قليل جدا في الشعر العربي yace wannan kan yana da yawa a cikin wakar da ba ta larabci ba kamar wake-waken turawa akwai su waken mutanen fasha akwai irin wannan haka mutanen Grek- girkawa akwai irin wannan amma a larabawa ba su da irin wannan fannin na waka a shi'ar al ba su da shi da yawa kaɗan ne كما الحمد شوقي في التاريخ الإسلامي kamar shauki da muke kira amiru shu'ara kaga yayi malhama fi tarihi al-islami tarihin musulunci ya kawo amma a waki eh وملحمة حافظ إبراهيم في سيرة عمر haka hafiz ibrahim sun yi zamani da sauki shi ma ya kawo wato malhama dinsa wato kamar kasida ce da take kunshe da sira ta umar dan khattab awaki eh
وملحمة أحمد مقرم في التاريخ الإسلامي haka kuma malhama ta wato ahmad muhrim fi tarikh al-islam haka kila kaga watsar wannan abul baqa al-andalusi na jin zata shiga cikin nan da ke tali kulli shay'in idza ma tamma nuqsanu fala yubarru bi tibil ayti insanu hiya al-umuru kama shahabtuha duwalun man sarrahu zamanan sa'atu azmanu وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا تدوم على حال لها شان أين الملوك ذو التيجان من يمن وأين منهم أكال وتيجان وأين ما هابه قارون من ذهب وأين أوس وأين أوس وشداد وقهطان قضاء الأمر قضاء كل أمر لا محال له حتى مضوا وكأن القوم ما كانوا وكان ما كان من ملك ومن ملك كما حكى عن عن خيال السيف وسنانه فلن يتجب دواقع أندلس da yadda sarakunan suke da yadda suka yi sakaci da addini da yadda aka zo aka karya su da yadda aka tozanta musulmai da yadda mutum ga sarki ne da a wata ɗaya da ya wuce amma ga shi yanzu a kasuwar bayi ana kaɗa masa ƙararrawa mutum ya je zai yi kuka shi kanshi da yake limitul haza ya zo mu kalbi min kamadin yace don irin wannan labarin na abin da ya faru ga musulunci a andalus sai zuciyar mutum ma ta kusan barin inda take saboda damuwa da bakin ciki in kana fil qalbi islamun wa imanun in dai a cikin zuciya akwai musulunci akwai imani wanda ma ka dabata baka wa malhama ce dan abin nan din andalus ya kawo da tarihin rushewar ta gaba daya awaki sai kuma yace الثالث الشعر التمثيلي أو الدراما وهو الذي يعد بالمسرح على ألسنة شخصيات ناطقة wannan kan babu shi a cikin laraba a tura a wurin turawa ta koya yanzu a ga a misar da ina ne duk suna yi idan mun- mutum na kallon talabijin din su amma a larabci babu shi a shiru tamthili wato waka ta- ta wasan kwaikwayo aw dirama wa huwa alladhi yu'addu lil masrah irin waka da ake tanadin ta lil masrah al masrah shine wani ban san yadda zan kira shi da Hausa ba wato a wurin wurin wasanni na zamani dandali ko ba za mu ce masa dandali ba a gidaje na wasanni na zamani wani falale da ake yi wanda ake hawa a yi rawa a yi waka can ga 'yan kallo a zaune a kan abin da su kuma wannan falalen suna kan wani abu mai a fulo ai ba hausa bane bakin turanci ne dai idan ni na yi na yin bashi ma'anar dandali na kasa na ji ba zan gamsu eh to sai da ce da kalife nan kan wani tudu na da san dai ba babu shi a hausa kaga Allah ya rufa mana asiri babu shi shi zama mu san sunan shi ba ko kun duba ba ku mu sunan shi ba tunda abu ne da ma aka ara a wajen mai a wurin turawa ke to shi da al-masra yu'addu lil masrah ala asnat tarbiyat natiqa za a samu mutane daban-daban ka ce idan wani ya ce kaza yana kare beti kaza kai ka ci gaba da beti kaza ko yana zuwa daidai gaba kaza kai ka ce kaza waka dai da mutane da yawa ke yi ina fata an fahimta ina ce da tamsili wa huwa aidan
وهو ايضا كثير في الشعر الاجنبي قليل في الشعر العربي yana da yawa a waka ta turawa ko kuma yana nufin ajnabi waɗanda ba larabawa ba kamar mutanen fasa da sauransu amma yayi kaɗan a cikin larabci
ومن التمثيليات الشعرية مسرحيات شوقي وهي ست مسرحيات نظمها شعرا ومثل بعضها عن المسرح كعنكر وقيس وليلى laraba yanzu kan su shi yana maganar abin da ya sani ba sun ada shekaru da suka wuce amma yanzu kan sun yi nisa cikin wannan abin duk turawa sun ɓata tarbiyyar yana cewa mina tamthiliyat shari'a yana daga cikin wakoki da aka yi kamar a matsayin wasan kwaikwayo masrahiyat sauki sauki yayi waɗansu wakoki wanda shi ya rubuta su amma sai ɗan wasan kwaikwayo su zo su yi su akan wannan dakalin kamar su ne suka yi ka san yawanci a cikin fina-finai ko na gida ko na waje masu yin wakan nan ba su ne mawakan ba akwai wanda yake shi ya kware wajen tsara wakan da rubuta ta akwai wanda rubuta ya iya bai iya rera ba akwai wanda ya iya rubuta da rera akwai wanda shi sai dai a rubuta masa sai ya zo ya ya rera don yana da sautin rerawa ina ba ta fahimta to waɗannan duk kaga a masrahiyya ne yawanci yakin su nazama hajiyar shi sauki yana da sittu masrahiyya waƙoƙi irin wanda aka yi su akan wannan dakalin wanda shi ya tsara su har guda shida wa musila babu ha amla masra waɗansu daga cikin su an rera su akan irin wannan masra din ka antara wa qais wa laila kamar abin da ya shafi rayuwar antara da qais da kuma laila قيس بن المدوع ولا يكلا بسنا بجنون ليلى كده اها الثاني النفر bangare na biyu na adab yanzu ya gama magana akan bangare na farko shine me ashir shiyar ya kasu kashi uku ashir la bina'i ashir la qasasi da kuma ashir a tamthili bangare na biyu na adab shine annakr wato rubutun zubi ويكون مرسلا لا يتقيد بالوزن wa yakunu mursalan wato ويكون مرسلا لا يتقيد بالوزن yakan zanto mursalan wato shi babu wani mizani na na- na irin wanda waka take da shi cewa a ce ka karya wazani a rubutu ne na zube kawai za ka yi baya kayyaduwa da wani sikeli na awo wa huwa arba'atu anwa nau'i hudu ne وأربعة أنواع الخطابة والقصة والرسالة والمقالة wannan su ne abin da ake rubutu na zube da su ko dai khitaba hudu ba ke shi ne ce kamar hudu ba ta addini kamar hudu ba juma'a hudu ba idi da sauransu hudu ba idan an zo wajen ɗaurin aure kamar kuma hudu ba ta siyasa irin yakin neman zaɓe kamar hudu ba ta sulhu wato an yi rikici tsakanin can unguwar da can unguwar an yi tunja tunja an kashe juna ko tsakanin wancan gari da wancan gari ko tsakanin wancan kabila da wancan kabila sai aka tattaro manya bayan kowa ya wahala za a yi sulhu to anan sai an nemi kwararrun hudu ba wanda suka iya bada hakuri suka san me za su faɗa wa mutane lalle su sa su manta da yaki kori to kaga wannan ma duk hudu ba ce ko fanni ne shi ma na adab kwarewa a wannan mutum ya kware a wani fanni cikin fannonin adab idan liman ya kware a hudubar juma'a kuma ya fanni a ya kware kenan a wani fanni cikin fannonin adab an gane ku am wal qissa sai kuma qissa wato kawo labari kamar yanzu idan mutum ya kware a cikin adab zai iya zamu iya cewa ga dai abubuwa da ake yi na karantarwa a masallacin Usman bin Affan ba mu labari a kai cikin shafi biyu ko shafi uku to wani adibi idan ya tashi kiro labarin sai ga ya baka sha'awa kai kanka ma sai ka ji kawai baka taba sani ba so kake kai ta mai tawa ba ko da ba masu irin wannan basira su kawo kissa kawo kissa wani lokacin su kawo kissa abin da ya faru wani lokacin kuma su kera abin da bai faru ba ka aka bar yan wasan kwaikwayo wani lokacin suna yin abin da ya faru wani lokacin kuma abin ba faruwa ya yi ba sai su kila shi mun gane ko to da kissa war risala da kuma wasiƙa wasiƙa ma fanni ne cikin fannonin adab yanzu idan kana da abokanai wanda su ma ɗaliban ilimi ne irin ka ko kai malami ne su malamai ne kuna yawa juna wasiƙa da larabci irin waɗannan wasiƙun suna da tasiri kwarai da gaske duk duk wasiƙa da za ka yi wa abokinka wanda